إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalin suna da jama'a wanda ke ingulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata biyar ga wata na jima'ar ula hijira shekarar 441 wanda ya dace da 31 ga watan 12 shekarar 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 19 darasi na 19 a cikin littafi na bulogun maram insha Allah ina ga za mu tashi hadisin jabir ne ko kan babi na tashi kan babi na ku babu shurutu salat babi na sharaɗin sallah ayyuka ba na sallah amma sallah ba ta yi wani da shi ya tabbata da kwan sallah za ta samu sharaɗin samun sallah ta zama sallah kenan kan wannan hadisin farko da ya fara ya ce al'ali bin talib radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salah falyansadif wa litawadda wa li salah rawa khamsa sahabi ibn hibban aliban tarki ba labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan fasa a hadukun fi sala faɗin sajif idan ɗayanku ya yi iska ya yi iska a ce tusa ake cakon hausa ta ya zama a hidi in yi tusa a cikin sallah faɗin sajif ya huta daga wannan sallah wale ta wadda ya arwala wani idu salama na ya sake sallar da yi ya koma baki nan ba magana ginawa a kai sama raka a nauka in ka zo ta hiya kana ta hiya ya ta sace ya ta warce iska ta hoto to sallah ta koma baya wannan don abin da ya manzana sallallahu alaihi wasallam iya صلى إكتا تحريمها التكبير وتحرير التكبير فكان صلى بندن ساكا cikin hurumin sallah haramta ma kuma sallah bayin kabara ta harama ita wata halilu abinda ke halatta maka wani abu daban shine assalam shine sallama kinan matuƙa baka yi ba assalamu alaikum ko kai tayya ka ko komai ka tsare iska ya targa sallama hutawa to sallah ta kuma ba sabuwa za yi gal sabuwa kulki amma wannan abubuwa kai ta a wannan ka'ida ta shirkin sallah sai an kare gaba ɗaya ta zama sallah complete gaba ɗaya amma wai duk abin da ake badawa na lada na abin da kai za a baka ka karanta qur'ani ka wa annabi da abuwa ka kai ban ka tsara kaka ce ban ka tsara kai dan kai tusa a sallace ba ta cika ba aiki fara ba ta cika ba abinda kai za a baka ladan shi ba tare ba kai ta duk abin da kai na ba ce dan baka yi sallama ba a duk abin da kai na ibada kana da ladan shi tasbihi ne karatun Qur'ani ne gaba ɗaya kaf amma akwai saura baka ida ba shine wannan ba a mata suna samfur sama ta kare kenan yanzu ana ana bukata kai sabuwa wani jiji da wani kansa a mutum tsara ne shi kenan ka tsara a za ba ka ladan abin da kan ce ba wannan ya kawo wannan ruwaya a wannan wuri da maganar cewa babu sallah ita wannan ruwaya to kamar muka bayani a baya cewa hadisi bai inganta ba nan bai sa kai kurin haka ka ce ka ture wani hukuncin tana biyo wani inganta ba ka ce magana ba haka ba ce ba kenan ko da an iska za ta gaba sallah a kasar cewa hadisi bai inganta ba da ya kawo wannan labari in ɗayan ku ya iska ko tusa ya hutu daga sallah ya yi aula saka sallah don bai inganta ba bai ture abin da yake cikin hukunci don za a samu wani abin a wani wuri daban wanda ya inganta cikin sayar bukhari da cikin sayar musulun annabi sallallahu alaihi cewa la yaqbalu Allahu salata ahadukum idza ahadatha hatta tawadda a hadisin sai buhari ga musulmi kawo magana ce ne da abin da yake ana shine kiso ka ta sai manzo sallallahu alaihi ce Allah bai karɓar sallar ɗayan ku in yayi iska har sai yaro Allah kage nan kuka tabiya amma wannan kin ne bai inganta ba amma hukuncin iya nan haka ta ruwata musulmi ya ce la yaqbalu salata salatu bi tahurin Allah bai karɓar sallah ba ta da Allah ba kenan wannan abu ne tabbatacce babu arwallah babu sallah wannan abu ne kuma gashi na asalin mayan arwallai an ta zuwa sallah iya arwallah ta kace kenan wannan ruwa ya bata inganta ba amma muna ruwayoyi ingantattu a bukhari ko muslim wanda suke tabbatar da cewa matuƙa an iska ma'ana hadasi ya zo wani amma da hadasi dan shine cikin amurka bata arwallah kenan babu sallah Allah bai karɓata amma an yi ta sharadi sai an yi arwallah na akwai mas'ala ta shahara ta masala da galibin fahu kafirin sallar wanda sallar babu arwallah kafiri ne don malamai suna bayanin magana ba ta zamanto ala da talakun haka nan a ce kahurci ne abinda yake mai da mutum kahurci yin arwallah ba sallar babu arwallah a halittar da haka kin halitta haka nan shi ne ke kahurtar da kai amma kamar laihi ne misali su zina su shan giya da su ƙarya laihi ne kabira ce babba mai halakar da kai amma ba ta a ce a kana matsayin kawuri ne in ka yi su amma lokacin ka ce zanen halakci giya halakci kaga anan ka kawurta amma yin yin sallah babu arwala laihi ne babba amma bai matsayin kawurci ko da ka sani laihi ne babba dai bai zama tsayin kafurci sai dai in ka halitta ka zama kafurci kuma daga cikin laifin shi babba ruwa ta tabbata cewa manzanar sallallahu alaihi wasallam iya bar labarin cikin fitina ta kabari da ake tambayoyi da ake na kabari Allah subhanahu wataala a kabari zai sa awa wani bawa daga cikin bayi a mai bulala ɗari iya neman rangwame iya neman rangwame hatta koma bulala daya ko guduma daya za mu ce ƙarshe allah zai bari ya ami ame daya zata idan aka mai wannan guduma bugu guda kabarin zai cika zai zai gobara ta kama shi gobara ta kabar mai kabar wuta bugu daya sai gobara ta koma kabarin gaba daya bugu daya za mu shi shi ne aka ce shi ne aka bugon daya gogobar ta kama kabar mutum na aka buga bugo daya girman bugon yadda kyautar gogobar ta kama ruwa ta tabbata haka to wannan cewa me yasa aka mai haka cikin ruwa ta mutu halin hibe ka haka nan haka ta ya taba sallah ba da arwalla ba kuma ya huce ta wajen wani muzalu iya iya kame agaji ko a kayan huce kyale shi kayanan kenan kana kallon ana zalimtar mutum kana ihana ka kyale laifi ne babba wajibi ne rasul mazlum mutum ka iya kaga bar mutum a cikin zalimci kana kallo to kawar laihin biyu ya sa a mai wannan bulala wadda ta sa kabari kama da gobara to laihi ne kabira ce babba amma cewa kafirci kana ku zama kafiri lokacin da ka ce abin halaka ne yanzu dai nan cikin sharaɗin sallah abin da ke soka mana maganar sharaɗi ne sallah ke da arwalla wani ba kuma ta inganta ba muna da ruwaya a bukari har cikin sai musulun manzana sarrafa ya ce allah bai karɓar sallah ɗayan ku idan ya hadasi sai ya arwalla shi kenan bukata matabiya muna da abin da ya inganta kan maganar sai dinda ya ce rawar hamsa sahu ibn hibban ibn hibban ya cikin malaman hadisi wanda suna ta mutu sahilin malamai ba su cika dogara ba da yanci sahihi ne sai an sake diba magana don iya da sakaci suka ce kwarai wajen inganta ruwayar ita babban malami ne amma wajen akwai wasu wanda yake inganta ruwayar su da malaman hadisi da yawa suna magana kan don zai iya kawo ruwa ce sahihi ne amma akwai littar sahihi ibn hibban amma za a samu magana da yawa kuma hujja tabbatata mutanen hadisin da inganta akwai matsala sakaki ne ya inganta ruwayar Allah ala idan nan ruwa kuma ta inganta ba ta kwata-kwata sai kuma marfu'in da mukufin duka magana man tabbaci shi sai wa an aisha ta radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahih ibn khuzaimah cewa abinda yake ruwayar aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata haidin Allah bai karbal sallar mai haila illa bi khimarin sai da mayahi to mai haila tana sallah ma'ana ba da ake ne ana ne matar da ta kai ta yi jinin haila kaman muna kenan kaman karin magana ne na kina ce ta magana baliga matan ta kai jinin haila kinan ta balaga dan san haila bata sallah bala ce eh ta yi sa bai yi ta sallah ana ne haida an kama wata kai jinin haila nan kuma an kawo haila a kan shine abin da galibin da ake gane balaga mace amma wai ba sai mai haila ba ai akwai mata da musu haila ko akwai mata da musu haila sama a rayuwarsu ya ce dai ta bata haila ita sallah da ya ta ba mai kinan kada ko da ba mai haila ba ce ba inda mace ce wadda ta kai ɗaukar ibada ba ƙarama ba ta balaga to idan ce sallah ma'ana kai a buɗe wani shi ne sharaɗin kenan karɓar sallah a cikin sharaɗin sallah akwai sutul aura kenan sutul fi al'aura shi ne sa aka kawo magana a nan ya kawo magana khimar ya fara da magana hadisin ba a karɓar sallar mace balaga sai da mayahi mana sai an riye kai wannan ɓangaren mace ke zama gama ruwa ga kai namijin ya ce rawar kamsa illan na sa'i kuma sahu ibn khuzaima hadisin hadisin ya tabbata na tabbas sai wa an jabir radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana thubu wasi'an faltah bihi fi salah wal muslim فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتجر به متفق عليه جابر بن عبد الله يا سلا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم akan tuha guda yace tuha koda guda ce in tana da girma kai lullubi da ita ka danka lullubi ka san ko ina kare jikinka wata ruwa yace fa khalibu tafi ka saba tsakaninta kenan kai mayaki gaba daya ka rige gaba daya wankan da yaka umma karama ce bata fadin da kariya gaba daya yace fattasir bihi sai kai ke mutu sai kai zani sai kai za ya kai maka daga cibiyarka zuwa kasa saboda nan shi da aka tsaya daga cikin sutura ta sallah ba duka ba ta wai ake cewa abinda ake cewa a sallah a ce wajibi ne ya kasa ce a wajen sallah akwai abinda ke a sallah wajibi ka sutuce amma a wajen sallah ba wajibi ka sutuce ba eh magana kenan nan menene daga ciki akwai maganar sallah nan a bude ka hada a bude haka cikin mutane kana zama ka hada ka a bude matakanin kinka a cibiyar ka kana a bude ka hada ka kai zama cikin mutane amma a sallah ba yi sai dai babu in babu shi ne ce mashi in tuwa ko da guda ce tuwa da kuka yi sallah kudin da izar a ka lullube jikin gaba daya ko ina kare amma idan karama ce ba ta yi sai ka gibta wani murike wani magana ta hadisin jabir wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo na wajibcin rihi ko ina a jiki na zamu ce kenan sama da ƙasa walahuma wata ruwayar ta bukhari da musulmi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu nan hadisin jabir ne kawo labarin to akwai ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo amma hadisin abi hurairah shi ma abinda yake cewa sai manzo sallallahu alaihi hadisin rufu yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay na sallallahu alaihi yace kada ɗayan ku yayi sallah a cikin tuha guda sai ya ɗora wani abu a saman wuyan shi ya sana kuna na wuya wannan mun hu magana ba a sallah ka faɗa a buɗe masu da debordar ta debordar masu da sallah da debordar ba sallah da debordar ba a sallah da riga zan mai ana na a buɗe ba a yi ko da ka ce za su ce aina nari cibiya ta eh cibiyar ka zuwa gwiwa ita ce al'aura ta fasala ko ba a sallah ba amma a sallah ba a sallah wuya ka faɗa a buɗe sai dai in babu a halin babu ne za a iya yi aka haka nan amma matuƙa akwai ba a sallah nan ka faɗa a buɗe makaranta na gaba da magana suna alaƙa dindai nan magana ce ta yin sutura a cikin sallah yana daga cikin sharaɗin ingancin sallah wa an ummu sallama cikin mali duka wannan dai an ce da mu kai da ba magana inganci da ma tabbas sai hadisi na gaba wa an ummu sallama radiyallahu anhu annaha سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتسلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحاه الأئمة وقفه من حديث أم سلمة عندك رواية تاتم بها النبي صلى الله عليه وسلم أتسلي المرأة في درع وخمار mace za ta iya yin sallah cikin riga da mayahi da gairu izarin ba tare ba da zane ƙal sai ce mace izakanar da'u sabiran yugatti zuhuru ƙadamaiha idan rigal mai haɗi ce za ta kai ƙasa tarihi bayan daga-daganta akharajahu abu dawud wasu hala'in mata waƙafa abu daud ya kawo ruwaya amma malamai sun ce hadisi ne mawqufi ba ba marfu'i ba kenan shi kanshi yayi magana kan rashin ingancin a ce manzon Allah ka wannan tambaya to shi albani rahimahullah ya cewa tasahihin da da'ifin duka ba wanda ya inganta har mawqufin da mawqufin da marfu'in ba wanda ya inganta to amma a lokaci guda mas'alar ta zo ta wata hanya daban na daidai can maganar cewa laƙabar salat haidun illa bi khimarin wannan nasu ingantacce ne da mai hilin libi kuma akwai ruwaya ta maimuna ta tabbata cewa ta salla fi dir'in wa khimar maimuna nominin ta salla cikin riga da hadisin abdullahi bin abbas ɗaya ga cikin wanda yake ya suka cikin gida yan cikin gida ya ga ta sallah da riga da mayahi gaba ɗaya haka ya tabbata na hadisin abdullahi bin umar haka umar bin khattab hadisi ya inganta kan haka suna magana mace za ta sallah cikin tuha uku cikin di'in wa khimarin wa jilbab sai mara ta fi dinin khimanin wajen babu wanda wani sun tabbata hukunci daga umar ya tabbata haka abdullahi bin umar ce mace za ta sallah cikin abu uku cikin tu'an riga da mayahi kuma da kai da riga da izar da jilba miliya gaba daya wannan kuma da bayan cikin tawon muna iya kawo akwai abin da yake yayi jawaz amma abin da ya kamala a samu wannan ukun kenan ana muna magana wannan abin uku da ake so a yi magana a nan ko da wannan ruwa bata inganta ba a wasu hanyoyi daban tabbacin hakan ya iya da ƙarfi ya tabbata cewa ba sallah ba mai yayi kai a bude kuma ana buƙatar sa riga ba za ta riƙe ƙasa kina aka yi dare ƙasa aka dilbe gaba ɗaya sallah ta yi illa maganar cewa da riga kaɗai da izari ne yake da matsala amma dole a samu mayahi ko a kashir ba ba sama wannan iya tabbatar ma da cewa da sutura take ta mata a wancan zamani kuma da maganar don akwai saɓanin malamai kan wajen huska da tayin hannu da ƙawa akwai nasi tabbatacce na maganar mace ba ta sallah koma a wajen masu ganin huska al'aurat zan jamu cewa a sallah ba a riye huska mace ma suna kawo cewa inda yake da maza ana tsoron fitina masu ganin al'aurace da su ce a nan ya tarihi ma zahirin magana na sai murfu tabbatacce huska bacin al'aura magana sakamar malamai da su albani rahimahullah da irin su bin bas usaimin malaman saudiya kwarai akwai rudu da suke tsakaninsu na maganar cewa huska al'aurace malamai suna abinsu an ce an ka ce idan manya suna wada kaɗan kallo ne gaskiyar magana shi kama da bayan wula ta kai wasu malamai suna ce yi da wula su iya da'awa ta a hoto a gwada zir wasu kame irin wani magana ta huma to a nan ne aka yi ta da raddin mufim da daga littar a saudiya gaba sai da shi a saman kasuwa idan ka kashi daga dubai haka ɗalibai ne suna kashi daga ci da waje amma a saudiya saman kasuwa ba sai da shi daga wahana suka sai da shi raddul mufti raddul mufhim raddul mizahi mai gumi mizahi dan malaman saudiya manyan malaman suke taron ya musu bugu kwarai ya hudu manganu akan wannan magana da aka dangana mai cewa iya kira zuwa ga sufur dan ya ce huska huska ba tsara bace ba ba dole bane tare ce tare huska yake ka magana ya kama ganin malamai duka magabata har ce hawa har mazhabar da kuke kanta da yin littafi da kuke hujja da su yin su kamar su dakta wannan littafin wannan shi babban madogara su littafin na wannan littafin da ta na wannan littafin na babba hambaliya almuguni na ibn kudama ya kala tawon su da su maliki dole malaman akan wannan mas'ala ya ce to wa'innan malaman su ma kira suke zuwa ga su hurkin daidai kasu malaman su kuma shi magana jamhurin malamai akan haka suke duka kuma duka da ta kare tawai kuma da tanda kuke hujja da su ke mai kamata ba ko da ra'ayin ku ku iya kan kaza ko da kan ra'ayin arihi amma ka dangana mun ku dangana mun cewa wai na kira zuwa a ga hudu al'aura ce bai dace ba ta danci ne kuma da suka malamai ba da ba ni ba shi ya ka dalilai na cewa wurin huska ba al'aura bace ba shine wata rana ya ya zo ya sabka a wata airport ce sabka da iyalan shi da matan shi da diyan shi sai a gansu da niqabi sirri da hijab sirri huskar su suka mai ta to ya aka yi kai kace fatawaka ta saba tsoron ta saba ta tafawaka ya aka yi kace fuska ba kaza ya ce Allah shi dan ba ka bane ba abin da nake magana kuka ce wajibi ne ai da mutum garba ta musabi na ari amma a ce matsalar cewa wajibi dole ari mace in tarihi za ta ta bude tarihi ka amma ka ce dole tarihi shine matsala ya ce amma ya tabbata suna yi musa zama kuma babu magana ku ce dole ne shi ne ce babu ku ce wajibi ne mita daura ta kai mita daura ce in dole wajibi a rikin sun ta daura amma rihewa shi wayan tarihin ba wani kula ka ce ta wuda amma ka ce dole to da cikin abin da su wani masa wuda kwarai sun zafa abin kwarai da kwarai ma ya kai yadda abin ya dunda san dai abin su latawan su ya kai a wani ma misali mata su da matsala mata tarihi huskar kan wannan fatawa su ce dole kuma me za a yi musu ne sun tasiri huskar su da suna da wajibi ne akan fatawa ta mahewa da latawan su kuma mahewa da tabar masa udiya su aka yadawa a cikin duniya zuwa da tarar irin su bin ba su usaimin lajin kansa gawata musu littayi ko mai suka bukata ya zaba da littayi a wani a duniya akwai a larar faransa akwai a nangale ma ba za da littayi sai ke wani abin da ya gida ma ba shi mai su ka ce mai kaza kuka kore shi ko ka mai kaza shi ba ruwan shi da goyon baya na irin manya ko masu kudi ko irin daula sai ba ga zaga littafin albani ɗaya na kyauta in ya gani yau gani ba iya da ya ce daga yau na tai da ta kowane ne a buga mai sai ya saya da kudin shi su kuma bisa ra'ayin ko ba ta mata ɗan saudiya take da ƙari za a kyauta a yadda dubin nuka mu ne ka a duniya kyauta a kai mu sa maza ba su take da ƙari a duniya a duniya ta kawo suka yi shi wajen don komai ka sha kyauta a hawayen shi larabci in ko ya buga rashin duniya a baka kyauta kuma sai da magana take da ƙari a wasu wurare sun yi zuga kuma da ta ba dai amma dai shi ya ga magana hankali ba balai amma a ce wajibi na tsari ne kace inda ake tsoron wata fitina wannan arihi ba fara ce don haka daga kenan wannan in ka sauna magana kenan tana baka saukin rayuwa a wani zuwa wani wuri inda ka samu kanka kaune ya kaka tuhume shi ta cewa kaza ne kamar dan ba ta da fuska ta ba ko hama ta iya ka sake ta dan ta fuska aka kuma dan zayin sai ma sake ta dan ta fuska ba kamar na fata ta sake da zai ta da ta daga shi kuma gaskiya ba magana cewa ta take kuma wanda magana ta ta albani ba ko ba jamhur ma kan gaskiya ba wani da kawo mahiyo malaman wata kan gaskiya ba na wuce a wani wani wani za a yi ba je kuma wani ta ake da majalisan su suka yawa bayan kuma wuce da ya kawo da dalilin haka ke inda kan da wani tashi na jiran madamtar ma zai ga bayanai kwarai kan masala kenan shi kenan akan haka ya tabbatar da maganar maganar kenan rihi huska da mun bai cikin fara bala a cikin sallah to masu ganin al'aura ce su ma suna cewa he in da maza a wurin shi ne za ta riye amma ba maza ba a riye fuska domin matsala ta ƙadar ta magana ƙawa ƙawa al'aura ce ko ba al'aura ba nan ma a yawan doki sabani illa ɓangaren sunna hadisi ya tafi ga amu salama rajiyar anha cewa nan sallallahu alaihi wasallam da ta yara su da magana da zarafin zamu ce ta da jibir ce ta mata kai jibir jibir cizon a ƙarfin hatsi ya so lai in muka cike shi ɗani da ya ƙawon mata bayana ya ce to ku cike shi zira'an su zira'i suka cike sharkin su a ƙasa ya ce ƙasa zira'i guda wani ya ce mako ce ce ya ce kwanan a nemi allah mun je nemi wata abubuwan masu tambaya sai za ta tafi wani tambaya ya ƙasa wani abu ta kake ke gwanalo ta ce haka ne ba matsala ya ba matsala ta na ce a sunna na wasu ya ce idan mace mai hijabi mai jilbabu ya can ƙasa in tabbata wuri mai najasa ƙasa ta gaba ta tsarki shi ba ta wanke mata zalla sauƙin wani abin wani abin ko da a cikin maliki aka ne a ce zainin ma ta ce zainin bullet a cikin masu rali ya zanci abin da aka sauƙi zainin kimara to mace ta zama ƙasa ta taba najasa ta taba ba ta wanke ba wannan cikin abu ne da maliki amma mutane suna suna shirme kan abu maliki ka ji musul alim duk abin da ya mace an ta a sauki da hufi da zai na mara'a tuhon mace mai shan ƙasa da abin sauki ba ya wanke ba hufi ma ka zo a cikin goga ƙasa goga ko yin ƙasa kun cikin suna cikin kanka ku shi kuma na ce ita ko mace mai tuwa ta ƙasa amma ta sauki in ta bi ta najasa kasar gaba ta tsarkake wani ba ta wanke ba na san hadisi da rasulun cewa kana amma yanzu anan mace ta zama kucacin wadda ta to yanzu ma ka ya kare ya kare ne balle ake tsarkake ya kasa ya ce kasa zirali guda fa zirali guda suka tsaka haka mata da suke mata sabai zirali suke kasa ɗaya wannan zirali guda zirali guda kasa yake ja tana jan kanta kasa haka suke kuma shi cikakken ijabi nan da ruwa ce a ce a sa safa wadda zirali wani babu ne ƙasar sirti na ƙasar sirti sirti laruwa ce da ke ba bai cikin abu in ta da matsala ko kuma in saka wani abu na mata wata ta yarda ta sa niqabi ko ina gam hadda hadda wannan amma sai ka ga lalle sai ka ga lalle wai wata da lalle haka ka kokarin da lallen ta lalle da ado sai lalle ne maza kire ne wuska abin kire abin sabani kire ne nan kire wuska gina da gima kan riya wuska abin da ke sabani kin mu da hakika kawa a waje kumshi a hili kushi ne ado gaskiya abin da kawa ta yi zama kawa kuma a wata gargariya ta sai karara kuma ingantacce ba a riba abu da kawa wannan sa su feti kullum rashin ba yawancin ne kullum an yi sa su feti to shi ne kawa da tana cikin al'aura don da ce annabi da ce ta karɗa ne guda ta ce rasul ummu musulma ce ta ce rasul kawa ta bayyana ce ta karɗa su ke zira guda na tamkin yanzu dai kenan nan iya so ya kama na kurin dai kenan sutura rihin sutura a sallah sharaɗi ne to wannan sharaɗi ya bambanta cewa namiji al'aura wata ke mukalla za ba wadda in ita babu ita babu sallah tana bambanta akwai wata al'aura ta hutu amma ta sallah ta ɓaci wata kuma a sallah ta ɓaci sun ce mughallaza daga takashi zuwa babba al'aura amma cikin ta ɗan bayyana ko ba wannan ke ya ɗan bayyana ba a ce babu sallah idan ya murna haka mace ɗan bayyana wani ɓangare daga cikin ta hannu ko da ɗan buɗe ya koma ko kabari ya koma ba a cewa babu sallah amma idan da gangama kabari babu sallah kuma da gangama kabari al'auran mace ta bambanta aka ce daga wuri zuwa wuri akwai al'aura wata take ma'ana a halin da take tare da ajanabi wanda yake ma'ana ai majalabinta wanda yake ba muharrabinta ba yana iya rabinta kenan kuma ba mijinta ba a gaban diyanta da uwayenta yayinta amma yayu ba ku zan ba ɗaya maza ɗaya mata biyu ba su ba wani yayu ne na zumunci amma ba na shari'a shari'a ba su ba ba shari'a wani iya yarmanta kenan wanta kananta wanda bai iya yarmanta uwa da kowa da duka bai kowa kowa da kowa da kowa da kowa cikin wakta wani suka ciki daya uwa da kowa da kowa ciki da gaba daya haka dan uwan ubanta wannan ta zuci sutun nur dan uwan ubanta dan uwan da dukkan wasu suke maramanta da danta wannan tana iya bayyanar da aka ce wannan irin kamar nan dan kanta kwabrinta har kwabri don sun gani ba zai wani ba zai a cikin gidanta don ta yi tahiya nan kinta don tsanta nan kinta a waje kanta a buɗe ƙwabarinta an gani a gaban ɗiyanta ko ubanta ya gani nan bai cikin al'aura har akwai abin da ya shahara a cikin nan ko ina cikin malamin amina shahara na cewa ai idan mace ta buɗe kai a cikin gidanta malakuna tsaye da albarka haka sai abin shahara ana ana iyawa akwai cikin kwashe kwashe ake kawo na masu wazin tilmi suka abin abin da ya shahara cewa mace a gidanta ko ta bude kanta la kusa tsirin ta albarka to ba haka bane hujjar haka asali abin da yake kusa da kamar wannan lokacin aka manzala wahayi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo gida iya cikin halin tsoro a ruwa da ta zo ce musulun ruwa ya zo mai mana mas'ala sai khadija ta ce mashi za a gani idan ya tsoro ka ajiye ko hauka ne ko aljani ne ka za iya tashi hankalin shi ta ce ya rasulullah ya za a yi kai kamar kai muhammad ya muhammad ya za a yi kamar kai wani abu sami kana tarar zumunta kana ɗaukar yauni kana da abubuwa alheri ya za a yi wani abu da sami ka kai ko a ta an sa mutumin kirki allah bai kashe wani halin ta da halaye da kwayon mai launin halin bai samu bai shiga mugun hali haka hauka ce shi dai a nan sai ta ce yanzu abin da za yi za ka gani in mala'ika ne in na buɗe kai da gaba ganin shi in kuma shaɗani ne kuna buɗe kai da ganin shi sai da ta buɗe kanta sai ce ba zube ganin shi abin da ta riye kuma ce a ganin shi to wannan shi ne yake da alaƙa da maganar mace ta buɗe kanta na akwai mana tsinuwa da da ita wannan ruwayar ɓangaren isnadi ba ta da inganci na bin hakikin wannan amur shakir na nasir alam nubula ya kan hadisi ya kan kuma cikin bai inganta ba na biyu ko da inganta albani ya kan muna kan masalar wannan masala ce ta mutum ka je misali ajanabi kadara ma inganta ai wannan kaman shi mun aka ji kaman zama ajanabi ne da ta yi bayan su bai ga al'aurata wannan abin ko da wannan ko hanya daban za ka magana da jibril wata ya zo ya ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cikin dare ne wanda aisha ta ganin cikin dare ya huta suna kwance ya tashi ya huta cikin dare sai ta bayan shi ta tana kalin sub ya cikin dare zagi ta shi muda sai ta kalmin shi a hankali sub ya huta ita kuma da sani take kuma gidan shi cikin gidan mata ya ta tuma sub ya tashi mata bayan shi dan dan dan dan take bayan shi cikin duhun dare shi ba ana shi zai shi makwantai ne makwantai ta yi Allah ya shiga makwantai tana tsinkai shi kare ya da ya da da ci an jima sai juyu to da ya juyo ya ta shigo da gudu don kai gane ita ce da ya dawo gida cikin daki ya zukutan tana tana tana tana tana shiga to ya aisha ya aka yi na baki muka shiga lahiya ta ce alayya da ita a kona abu ta ce alayya da ita a bakomi ta ce wallahi ko ki ban labari ko Allah ban labari yanzu ko ki kamun ko Allah gaya mini na ce a ya sun lawalai na ta zama wayi zambu na sauka da dawayi ta ce a ya sun lawalai ba kwaji mane ba wacin daga tashi kawai na kallon ka bin bayan ka ne na yi da na gaggawa ya komo na shi a shi ne ka duhu duhu a baya a gaba na ni ce zuce wallahi da suka yanzu annabi ya bige ta a kirji ke tsammanin zama ki ayyuci ne aisha ya bige ta a kirjinta ya bige ta kuma ta zayen buwa cikin tsammanin zama ki zalimci ne cikin dare jirgin wata ga abin da malaka jibril ya zo shi ne balaka zibir da ya zo bayan shigo ba saboda birka cikin sutura bayan shigo ba cikin daki shi ne ya kiraye ni na huta ya ce mun allah ya ban umarni in je baki ma ba albaki addu'a na da ta tana haka kan kabarinsu shi ne na je na ma yan baki addu'a a kabari ka gani ka kenan masala ce ta ga kenan to wannan masala ai anan gaman jibril zai zo ga wani majalibi ne ya ce dakin tana sutura a waje to amma magana cewa mace ka je ta ruwa kanta wacan a ce ta magana wai an aljini ne to ai zaga shi ma magana ba shi hukunci magana a wannan magana in hadda a ce kenan Aisha tinika hin manzo Allah je wajen warka ke ta ba annabi labarin shi annabi Allah ne alhali abin da ya tabbata Khadija abin da ya tabbata Khadija da annabi ya kawo da ya kawo ikara ta harko hawayen harko daga liku akan da harko bai san komai ba iya hira iya ibada shi kurin sai kamar aka Jibril sun fashe kama shi rungume shi ikara ya tara hankali bai zai wani hajjar da sanar hankali ikara ci mana duka harin ikara ya tafiya su uku to ya gama ikara su maka da zai halaka kama abin harkon wani kenan ko to ai wannan ne ya ji gida ya tsaya tsoron to idan wannan magana cewa ta ce mishi idan mala'ika ne in na bude kaina zai bace idan aljani ne bai bace ba kenan ta daka nan kaji ta wani labarin ke da matsayin shi ma kenan ya ko ba haka bane ba abin da ya tabbata iya lalle iya tsoro ya tsorata bai san me ya gani ba ta ce abin da ya tabbata wani inganta to farkon sabon da inganta sai ta ce za abin da za a yi na san dai kai matsayinka a yanda kake ɗauniya sadar da zumunta taimaka ma talakawa saukar da baki na abu todi bai wa wani illa ta same ka rayuwarka amma yanzu mu je wajen warka warka kamar kuzan kin kadija an kadija ne kamar dan kuzan kin ta ne ta ce mu je wajen wajen warka bin nofal warka bin nofal shi a makka iya ce wanda sun karanci addinin nasara iya nasaranci bai wata gumaka kayan wani wani ya zo dama shi malami ne amma na da kitabu ya kanta ya kanta inji ya san ma'anata ya san ilimin ilimin littafi shi dan wanta ne yanzu dan mutum dan kenan ga mijinta iya matsala ta ce mu je wajen warka ka gaya mai abin da ka gani shi ne suka je wajen warka sai annabi ya bashi labarin ga irin siffar da ya gani ga irin abin da aka mishi ga abin da zaka da ya kaibar kaf ya ce zaka na musa da zai ja ila musa wannan wanda ya gani mala'ikan da ya zuwa musa da salam kenan mala'ika jibril ne ya bashi labarin mala'ika jibril kenan ba maganar aljini bace ba kenan wanda shi ba da labarin matsayin shi ya ce da na guri da a ce ina aka ƙarfi na lokacin da mutanenka za ka hudda ka da garin wannan ci a muku da jehu ni za hudda da garin wannan annabi ke mamaki a matsayin yake ni za hudda da garin makka a muku da jehu ni za hudda da garin makka ya ce haba ya ce ba kai ba duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an mai adawa dole a yau bakan da aka wara ba ta ne ba nawa na mila bayan mutsamin jawo kana ya ce ya guri da cikin ya karshe shi kiri ya kama ya kama annabi ya kama mashi kenan wajen zai zaɓa Allah amma ta annabi kafin abai bayyana Allah mai cika washi kaga nan kenan waqt bi waqt bin nufal shi har ba annabi labarin matsayin shi ba Aisha ba ba ba Khadija ba muna magana a takaice magana tsinuwa da aka an tsina mace babu wani nasi tabbatacce daga manzo Allah ko daga Allah wanda ya kawo idan mace ta bude kanta a gidanta ita daya ko diyanta ko miji ba da miji da man bai bai da bai da iyaka miji na mashi da bariyar a karin ma'aurata ba bariyar ba na buɗa kana da yau kwanan ya ce cewa a ce wai an tsinin albaka ɗan wannan ya kai da yawa iya fitina mata wata maza suna cikin wata fitina za ka bar matarka a gida tana ƙundune ƙundundune kanta a rihe bata buɗe kanta ka san an ta ado in kitso ta yi ba ta bayyana ba in kanta gyara ba ta bayyana ba ta kasance ɗan duniya a waje sun ƙona kai suna kan suna burge ga ne ake ma sun gyara ka suna kallon kana shekara kallon banza kana kallon manza waje alhali a gida ta gyara a hana ta bude ya cikin duhu da mutunta an ce ka bude a balaga wallah haka wani ba mata ku ji da kyau ku gyara kanku da kyau a cikin gidanku ku bayyana ga mijinku ba a matsala ko a taɗiyanku ruwa a cikin suna bi dawo da haka sauran wurare ingantattar waya annan sallallahu salama ya shiga ya shiga gidan fatima ya ji da wani bawar zai bata sun je fatima kai fatima suka same ta tuwa da take jikinta karama ce ita ne ta ne kanta kawarsa bayana ita ne kawarta tana buge mai tana ciki ke hauni kiba kanki daya hauni ran nafsi kiba kanki wahala hauni ran nafsi ita man bada ma abu ke gulan babanki ne da babanki kiba kanki wahala wani bada gudurin gudun da ne kina ma matsa babanki da babanki har annabi ga hana ke ma ba kanta wahala yace dan babanta dan kin ta bude kanta ko kabarinta me matsalin wani cikin suna bidawar da hasar babban da na kalima na nuna na tabbatar da ita ne su suna bidawar kuma wata inganta annabi ya ce mata kanta shara kanta wahala kaga kanta abu ne kwabarin ta waje babanta ta ce da babanta me matsala ta kanta wahala inda ha ba shi annabi ce mutari ko tsira mutari a don ya tabbatar maka da kuma ga ce fi kuce ta malakiya ko a yin wajiya shi ne mutane suke ko a malakiya ka duk maza ba ma sun tabbatar da cewa al'auran mace a cikin gaban muharraminta da wannan zona dukkanta da ba bai cikin awara ko a maliki ka muka sauke ta ajiyar tayin kuna an ce malamin shi ya ce mun malaka wani ne muka ce malaka ba malaki bace wallahi kun jahilci ne na ba ta malakiya ba malaki bace wallahi kun jahilci ne ce kun dan an zo ta mun malaka wani kan za malaki ko hujja ki mun malaka wani wala shi min dewa wadiya ba da malakiya bace ba a malikiya ka karanci al'aura ta mace bakinta inda take kuma ita kanta an kawo banda huska ta hannu a malkiya huska ta hannu ba cikin aura a malkiya kanta kuma an ce a gaban diyanta da maharamanta huska ta hakanta daddamta gaba da kwakwabri ba cikin al'aura ga shi kuma aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ma fatima ka taba kanta wahala a ga wannan hira cewa ana ana la'antarta hira ce ba tabbata ba a ganin sallama babu nasin tabbata haka shi namiji kenan shi a ce shi ko namiji al'aura shi tsakanin cibiyar zuwa go in ya riye sallah ta yi illa ya munana eh amma sallah ta yi kuma maganar sharaɗin sututa al'aura ko a malikiya duka za ba an ce da sharaɗi akwai ƙudura kuma akwai kana tuni mana kana da iko kuma kana tuni ba mantuwa ba kenan a inda misali ba ka da ikon sa kayan kana cikin wani hali wanda baka isa kaya lokacin sallah yayi ba ta bar sallah sallah za a yi ko kuwa mancewa ce ne ne sallah babu sutura babu sutura sai gaba da tuna babu haka sai kana tuni udura misali suna ka misali yanzu ka shiga wani hali misali ga kaya da najasa kutsari a jiki kuma lokacin sallah ya yi sallah za a yi da kayan ko sallah za a yi zir kayan za a ji a yi sallah zir ko za a yi suka ce za a sa kaya mai najasa a yi sallah don babu wasu hewo inna shi kuma damar sharɗin sujin al'aura in an iya wani da iko to baka iya babu sutura to idan aka waye gari wa babu kaya lokacin sallayi ya misali kun gama da hushe makana samu sau gama da hushe da makami su da makamun gaba daya zur har ce ya za a yi ka ta yi sallah cikin duhu ya shiga abin duhu in ba duhu kuma ya ri ido ya kuwa ya ri ido ya suka ce ya ri ido kuma liman liman ya tsaya daka ilimin ya tsaya daka liman bai zama bai cika gaba ba tun da ruwa tana yau kana da ruwa ce tana yau kana da ruwa ce komai yau kana duniya na mun turma da mazi magana kai fitu ba zai magana kai shi malamai magabata Allah gaba ta musu kenan dai sutura sa sutura da wajibi ne sai dai muka iya ko wannan wannan da ruwa ce kuma san da ruwa ta zama kanta sai wa an amir bin rabi'a radiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله wannan ruwa ta amur bin rabi'a hadisin yana da hanyoyi da albani ya tabbatar da duk da shi yana ce da aka wutar muzi amma albani ya tafi da wata hanya wata hanya guda uku da ka hada wanda ce ruwayo suna tabbatar sun tsada da gindin ma hadisin ya tabbatar tabbas amir bin rabi'a ke cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul muzlima a wani dare mai duhu kidan babu farin wata fa ashkalata alaina qibla sai qibla ta rikice mana muka gane ina ne alqibla fa sallaina haka dai muka yi sallah falamma tal'at shams lokacin da rana ta hudu idza nahnu sallaina ila ghayr alqibla eh gashi mun yi sallah ashe ba qibla muka yi sallah ba anan ne wani aya ta sarko fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah dai na kuka juya can ma dai ma'ana Allah ku fuskanta wannan duk da mun san ya kawo wannan magana shi akan magana ta shar'i ne ma cikin shirin sallah ko kenan kallon alƙibla shar'i na ingancin sallah a cikin bakara ne Allah iya magana cewa kadanara ta kalboce fi sama farnoli da kibatan tarzaha farnoli haka shi da musulmi fitar musa haram ko wasu makuntum kulu zuwa kun shatara cikin bakara ne Allah ce mun ga yanda kake juya kana kallon sama nan an ce arin salama abinda sabakar aye a nan lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina da in iya sallah a makka sallar da ke yi iya kallon ka'aba a gaban shi amma kuka kanan arewa a lokacin guda arewa yake kallo amma ka'aba a gaban shi da ya hijira sai ci gaba da kallon arewa masu hara sai ji kallo masu da ƙasa kai arewa kenan kudus sai yi sallar hijira wajen wata sha na abu to ma nan sallar salama ya yi san ƙibla ta ka'aba inda yake a da kallon ya san wannan amma asalin kenan asalin akwai ko alif kitabu da hudun zara kibla su asalin ta musu can ce kudin ce masu da kasa ce ashe haka ke cewa a yi muhammadu iya aibanta addinin mu amma yana kallon alƙiblan mu san sanar mun ganin cikin ashe abin yake dama shi yake nema a sauya mai alƙibla shi Allah ce karin nara a kalubu ka fi sama muna gayin da kake gani annabi iya neman kamar iya mai wahayi ne ki ne ki kala kala kala sama iya neman Allah bai wahayi ka abu nole na kake batan tarda za mu juya ka a ƙirar da ke so na ce kun aka ce zukurin falo shaka da juya suka kun shi ta musa ram wajen wajen musa ram ka kalli can kuran kuma ce kuma kuma ku kuma ba su ma kuntum falo shaka kun shaka tun da kuke ku juya can ku kalli can ke aka juya kenan ga nan da samu wai jibicin barin arewa kuma ce kudin masar da ƙasa a komo kallon ka'aba to wannan kenan kenan yanzu da lazim a kallace amma yanzu wannan ayat ta tabbata kenan kallon alƙibla wajibi ne to shi ma kallon alƙibla to duk da wannan aya ita fa ayin ma tuwallu sama jawalla tana maganar malamai sun doke ta lalle cikin asbabikin sabkar aya wannan iya cikin sun yi sallah ba alƙibla ba kenan wannan inda kai sallah ba alƙibla ba ka sani ba wannan aya ce take hujja akan ta kenan ba matsala can ma dai Allah ka huskanta kai kiran ko a yanzu ai annabi aka ta ai a wanda je Madina an ce mu je ziyara qiblatain qiblatain ai wani sun qiblatain mun qibla bi wai wasu sahabbai ne wanda su ba su labarin an juya alqibla daga an koma makka wani sahabi ya sala misalin annabi sallallahu alaihi ya je unguwar iska suna sallah suna kallon arewa yace kai an juya alqibla ta koma ta koma masjid haram suna sallan ya kai aka kwana da neman da mamu ya kai kwana umarni ban wani ne ba wasa ban wani ne ana sallah kun za a umarni gurin suna sallah sai rabi ya kai kwana aka juyo da aka aka katantanwa ya kai juyo ana kallon arewa aka koma ake kallon gungutun ke sallah sai rabi a can arewa sai rabi a masjid haram rabin ta masjid kasa rabin ta masjid haram haka suka sallar su kenan wannan shi da kenan idan to kenan haka kuma wannan kuma wannan wannan hadisi namu kenan wanda ya mance alqibla sai daga baya gani bai sake sallah magana kenan to wanda kan sun fasara na albaniya kan mas'alar wasu sabu suka ce mun shiga wani wuri muka muka rikice kowa ce nan ce da aka ga ka samu qibla kowa ya kowa sai inda yake gashin daidai an sallah daban-daban kamar da zuwa annabi labari annabi bai taba ba wanda sai aka sake sallah kenan ba a sake sallah dan an sallah ba kibla ba in dai sai mai ba in ma ka mance in ma kan ka ya dare mi in ma ka tsaya shi ma kai malam nan waye mace in ma ka kuma farkon ka da gabas kun shi kiran sallah ta kare in akwai saura haka juyo mun ina gwata mun ta haka aka ce zamu tuwa zan kasa mun yi tsarnawa haka muka yi mun zarfar mun sallah a can aka ce kai sai muka juya kuna kuma muka muka labar wasu haka muka tsarnawa zan shiga zama tuwa zan kasa kenan haka ne kenan shi ma kallon alƙibla sai in kana da iko ko kuma kana tuni kenan misali yanzu mutum a gadon likita amma ɗaya ɗaya an bankare ka amma aiki gadon ka iya kallon gusu ko arewa da ruwa ce kurin za ka yi sallah da kake ba ka iya juyawa gadon ba a juya shaka wanda ruwa ce ba ta gaba sallah tun da bakar ƙibla a shi kenan ko kuwa a ɗakin wani ba mai zai samun juya ka ba mai juya ka kana kallo ka sallar da kake kenan wannan ko ka mance yanzu ya shace kenan sharaɗin ta da gurin sharaɗin kallon alƙibla kana tine kuma kana da ikon juyawa shine maganar sharaɗi na kallon alƙibla muna cikin sallah da kenan zikin mun doki dai cewa sharadi ne hayda arwalla sharadi ne hayda sutura sharadi ne kallon alƙibla a sallah shine magana kenan sai bayan zuma ya ce da kenan a khabar turmuzi wa da'afu don tun zaka ruwaya ma ta da ifin mun naga muku albani rahimahullah ya kawo magana Ahmad Shakir Ahmad Shakir kan kanshi ya kawo hujjoji na hadisin irin mutaba'a ta albani ta tabbatar da cewa wannan ayat ta sauka kan dalili wanda kai sallah alqibla ta rikice musu ka sallah ba alqibla ba daga ran ta hudu suka ba alqibla bane ba amma aka ce can ma dai su muskanci Allah ne ba magana sake sallah kuma yaushe ne sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق رواه الترمذي وقواه البخاري abu da ke ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashariq wal maghrib qibla abinda yake tsakanin gabas da yamma al qibla wannan magana za ka fahimta in ka san matsayin Madina da Makka fuskanci Madina tana arewacin Makka ai Madina tana arewacin Makka misali mutumin da magara misali a ce zai huskanci kano haka ne tana kudu da mu to sai a ce maka tsakanin yamma da gabas alƙibla ce kenan su a can mutane madina suna arewacin maka ne na abin da ake nini in ka sa yamma a nan ka sa gabas a nan nan duka alƙibla ce zikirin mu a nan suka magana a Nijar sai mu ce tsakanin arewa da kudu abin da gabas kuma kila ce tsakanin arewa da Kano tani in ka tsakanin arewa da kudu ka kalli gabas kun kibla ce dan wannan menene wannan ma'anar wannan ruwaya sauki ne na musulunci duk da yanzu an samu kayan aiki za a yi maka za a iya sarrafa maka a ce ga kibla daidai da rikin na da ba kowa ke na urin ba kowa ke zama ba kowa ke zama a nan sauƙin musulunci idan daga nan mutane musulunci kowane wajen gabas ko ba a ce yana zai daidai sai tafi ka'aba ha ha a rikar gima wani yi hana gaza wani ya goma nan wani ya kuma ta yi haka haka shi ya ganin ce ne ma sai ma ka je wajen wajen yami ya ƙara ramu kenan ba wani aibu in dai su muhammadu zan hannu da magana idan muka likon gabas ko muka la ba ta yana sai tafi ka'aba ba ɗaura mana ba babu da kwamitin to wata zauce a madina ba za a shi ne camta da a kenan da kaka daga madina ko an kallo an kallo a injin gurin haka ya ta gurin daga madina ko tsakanin hita tsakanin gabas da yamma kibla ce kenan duk wanda ya kalli kurin arewa daga makka kurin kibla ce babu sharɗin ya ka samu daidai sakin ka'aba a yanzu akwai abu da ci gaba na na'ura da ake cewa ga amma amma busar kaza kaza amma haka ɗauka wani abin a tarki ba kai wannan wani matsayin babu wani da gina musulunci musulunci ya da sauki fara wata ta fara wata wata wata wata wasu ma kuntu kullum da kuma shatara wuce tun da wuce kun kusanni wajen kuma wajen yanci me ya shatara kun wajen shi tun da wuce kun kusanni wajen wajen harami kun wajen ka'aba wajen a ce ba ta yi duk da an samu wasu wurare a nan misalin inda ke masallaci an samu tsaye na ka'aba a wannan wurare wannan ko abin na wahayi misali a farkon gashin da manzana iya raye ya yi shi sai ke ce musu kun ga wannan fetur nan daidai kaba yake zuwa ina da wani harfi na ilimi da cikin ƙurani a jid da aka yi shi na ga na yi cikin taron da aka yi wani malami iya kawo misalin aka abun zamani na abun satelit na na'ura aka zo a exposa abun zai zama iya a cikin yaman ya ba su ƙibla sun zo zai ce wuri ka za ku sa ƙibla ku da aka ɗauko san in zai a yanzu da aka abin su aka samu a rage abin sai da aka yi abin daga wurin iya zuwa ina tsaya daidai su daidai su wata babu kwana ko ɗaya in ɗan kusan daga babu da girin aka canza haka ta tafi wurin ko da ta aka aba ta ta ta annabi yawon magana rashin babu kayan na'ura amma kuma ce masa ku diba daidai wurin da ne ne kibla a cikin abu kuma abin da abin zamani aka auna ya bada daidai wurin babu tsere ko daya ko kana ba fashi kuma har zuwa sai da Allah kaule abu daga yaman kuma to kenan mu a cikin wannan anan ya karanta da mu kurin cewa babu kunci a addini in dai daga nan mun kalli wajen kudu masar haram babu kasan yi mun kalli daidai ainihin ka'aba ba mu daga Nijar ba ko a garin Makka an ce don kun kala wajen masallacin ba ce da ka kalli ka'aba ko a garin maka a shi ka kalli daidai ka'aba yana wahala ko a garin maka ce daidai sai da ka'aba yana wahala bala daga nijar sai da wahala akwai saura to ina ga dai kenan lokacin namu dai kan mai cinye ina ga mun kusa ya isa ta za mu shiga sabon magana yanzu dai mun kare magana ta tabbacin kula sallan al'ula shaɗin sallan in ba shi babu sallah amma in kana iyawa kuma kana tuni shi ne sharaɗin Allah kai mulana ta yau sai mu gasa a cikin masha Allah Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته